الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadus salihin har yanzu muna karatu a cikin babi na ɗari biyu da talatin da ɗaya to babi wanda yake magana a kan jihadi kuma za mu tashi a kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyar وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلهم بعضهم بعدا rawahu abu daud bi isnadin sahih an samu wannan hadisi daga sahal dan sa'ad ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sittani la turaddan wato akwai wasu addu'o'i guda biyu Allah bai mai da su addu'o'i guda biyu duk lokacin da aka yi su Allah yana karba Allah yana amsawa ko yace kallama turaddan wato kadan ne ake yin amsawa kadan ne ake mayar da su wato in an yi guda 100 to 70 ko 80 Allah yana amsa kadan Allah yake maidawa sai ce na farko addu'a inda nida wato yin addu'a lokacin kiran sallah lokacin kiran sallah me yake nufi ladan na kiran sallah kai kai ta addu'a a'a saboda akwai umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake idza sami'tumul mu'azzin na faqulu misla ma yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kuka ji mai kiran sallah na kiran sallah to ku ringa nana ta abinda mai kiran sallah yake faɗi ka kenan za ka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi ka bi shi ka bi shi a wuraren kiran sallah in ya ce Allahu akbar Allahu akbar za ka ce Allahu akbar Allahu akbar in ya ce ashhadu an la ilaha illallah za ka ce ashhadu an la ilaha illallah in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah za ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya ce hayya ala sara kana da zaɓi ka sake ce hayya ala salafa annan ka ce la haula wala quwwata illa billah ko ka ki cewa hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah in ya ce hayya ala fala kana da zaɓi kai ma ka ce hayya ala fala sa'annan ka ce la haula wala quwwata illa billah ko kuma ka bar shi ka ce la haula wala quwwata illa billah yace Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar yace la ilaha illallah kace la ilaha illallah yana gama wannan abin da yake kan mu shine yi wa manzo Allah salati ana ladan na gama kiran sallah sai kace kai wa annabi salati kai masa da sigar duk da zaka iya amma afdal kai salatu ibrahimiyya kullum ana cewa salatul ibrahima ita ce afdal saboda mai ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai siyar wato sigogi ne mafi ingancin magana siga guda bakwai wanda hadisan duk za a iya kawo masu kashi Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ɗaya kenan da sauran sai ka je ka duduba su kowanne ka iya sai ka yi kai in ma baka iya ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa salli daga nan kuma me sai kuma ka ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma was salatu qa'ima ati Muhammadan lil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata in ka tsaya a nan kamar da malaman hadisi suka yi ta magana a kai nan ne in sun ce sauran ƙari ne na mutane suka ƙaƙƙara suka yi ta faɗa inda za ka ji wani yana karawa da addu'o'i da yawa ma bayan abin nan shikenan to daga nan ne fa kaji wajen addu'ar kaji wajen addu'ar ka ga mu na umarni sai ka ce to Allah bukata ta kaza Allah ka biya mu Allah abin da nake nema kaza Allah ka mu ana san musulmi ya koyi wajen addu'a ya yi haƙuri ya koyi cewa Allah idan wannan abin alheri ne Allah ka bani idan ko ba alheri ba ne Allah ka raba ni ko me shi idan musulmi yana wannan ya fi zaman lafiya saboda wannan rayuwa da kwaganta duka mu makafi ne a cikinta makafi da ka sani ido duk Allah ne ya sani wallahu ya alamu an la ta'lamun dan adam bai sani ba sai ji kinkimo wa kanshi bala'i ya ji ya jawo wa kanshi musiba wani da kudin shi zai je ya sowa musiba da kudin sa shi kokari in an hana shi ma ta fada ina nufin yana ga kai ba amar ba alhalin kuma tsauna ne yasa aka hana shi eh Allah yana so bai sai ya shiga wannan damuwar ne sai ya hana shi to amma ba zai sani ba to amma kaga in mutum yana ɗabi'ar fawwada al'amarinsa zuwa ga Allah wato bawa Allah zaɓi kana da al'ada ta istikhara duk abin da za ka kace Allah wannan abun in alheri ne Allah ka tabbatar da shi in ba alheri ba ne Allah ka raba ni da shi in baka iya ainihin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ta istikhara ba اللهم اني استخيرك بخيرك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب kai Allah wannan abun to in ko ka koyi wannan to sai kuma kai hakuri domin Allah madaukakin sarki zai ringa fitar ma da abin da baya so sai ka ji abun ko aure kake nema sai ka ji kai kai baka so to ko da baka je baka so ba in dai har ka ba Allah zaɓi ina misali da aure ne dan yafi zafi na kana neman aure ka je kana ta istikara kawai sai ka je sai ka je ana raba kati ai kun gane ko tunda dai ba kai ka buga ba ai ka san abun ma na tunda dai ka san ba kai ka buga ba ai ka san ba da kai ake ba misali to in kai haka sai ka ce alhamdulillah ka sake ninka shi kenan ka ce Allah na gode ma domin baka san me Allah ya cire ma ba baka san da ka aure ta musibar da zaka shiga ba mutane da yawa sun aure aure ya zama musu musiba a radio a TV sai ka ji mata ta kashe miji wane ne zai yarda mata ta kashe shi inda sani shi kaga ba zai ba zai ba to duk irin wannan da abin da ya kama da su sai kaga Allah madaukake ko kuwa Allah ya kaddara wannan mata in ka aure ta ba makawa sai ka shiga wuta to sai Allah ya hana ka da Allah ba mun godiya bane to matsalar ce duk ba za ka sani ba duk ba za ka sani Allah yana son ka da alheri shi yasa in mutum ya yarda da rubutun Allah sai ya huta Allah sai ya kaunace shi kuma abinda Allah ya zana mar zai samu kamar da in ya ki yarda Allah ya fushi da mutum ya yi ta wahala kuma ta wahala duniya wahala take ba mutane wallahi duka take wa mutane duka na fitar hankali kun san duniya ba ta da kirki wanda ya dauki duniya tana da kirki ya aje duniya maciyar amana ce ba ta da alkawari ga cin amana ga rashin alkawari ba duk wani abin hankali babu shi a cikinta wannan shine sanadiyar da kaji Allah ma ya tsine mata manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce a duniya mal'unatun duniya tsinanniya ce duk abin da ke cikin ma tsinanni ne sai ce illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman sai ambatan Allah sai abin da ya bi yo hanyar ambatan Allah sai malami sai mai koyon karatu duban da su kake nan biyan da za a yi a duniyar nan ko ka zama malami ko ka zama mai koyon karatu kalmajiri alhamdulillah mu mun sha kaga duk masu koyon karatu ne mu nan ko eh ai wannan ma koyon karatu ne duk inda ya zama zaka taurara ka ji me zai gyara ma lahirarka ai abin da ake magana kenan eh akwai wanda yi nisa akwai dan tsakiya akwai daman karatu bamban ne da shi akwai duk daman kuma duk karatun duniya ma Allah ya gama da mu yace wa fawqa kulli zai ilmin ali saman kowane mai ilimi a kowane gabansa eh ba wani magana shi ilimi ba a wani tutiya cewa ka koye ba ka kure komai amma na boko ne na satirke ake kurewa ko shi da ka kai professor na shi kenan ko da baka iya ba ba akwai professor da bai iya komai ba na wallahi wallahi akwai akwai doctor da bai iya komai ba amma ya yi tabin hanyar da har ya an bashi ya rike shi zai zaka kawai dokta ko shirme yake yi sunan shi dokta ko shirme yake sunan shi professor kuma haka za a yi shirman a yi haƙuri da shirman eh amma ka ga wannan ilimin duniya ke amma na a wajen Allah a Allah ya ce wa taqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ta koyar da ku Allah ya ta ba ku ilimi ilimi na da yawa duniyar nan tana da faɗi shi yasa in ji aka ce ba malami ne daman ba a rena shi daman ko malami ma yana da hankali zai ringa sauraron ɗalibi don zai karu dama an ce hanyar da ake yin ilimi jama malamai fa malami bai zama malami sai ya iya haƙuri ya koyi ilimi daga wajen wanda ya fi shi wanda ma ya fi malamin kaga malaminsa kenan sa'annan sai ya koyi ilimi daga wajen sa'ansa sa'annan sai ya koyi ilimi daga wajen na ƙasa da shi ma saboda Allah sai ya sanar da wani abin da bai sanar da kai ba eh wannan haka yake kaga kenan mutum na saurare sai ta karuwa ta karuwa bare ma ilimi da yake bai taƙaita a karatu ba yanzu mutum iya yi tafiya zai tsinci ilimin da duk duniya ba jami'ar da za a koya masa ina nufin ilimin haduwa da mutane sai ka tsinci abin da ba inda za a koya mashi ilimi ne kuma ya amfane ka kullum ne wannan magana na kantina wani darasi da aka koya mun ina jin na taɓa faɗa a nan na je mitin a ibadan ibadan lokacin an yi wata kungiya ta ta haji baiki haji baiki Allah ya ji kan wanda ya zama ciyaman din Allah bai sa dai an je hajin koto ɗaya ba eh amma an yi nisa ni ne treasurer na haji baiki ambasada dan hamidu allah ji kai shi ne ciyaman to ita mataimakiyar ciyaman wata dakta ce tana ibadan a nan koko house da aka kira mutum muka je sai ina son na dawo nan garin ran juma'a aka ce sai na tafi lagos a an sai a'a mota aka ce sai dai ina son yadda za da sassafa na shigo mota na zo makwa akwai mota daga ibadan zuwa makwa to da na zo na shiga muka shigo sai zan daga mako zuwa ko duk da ne zan shiga inda zan zo na shiga mota abuja irin yan stylist stylist din nan kuma ana loda mutane a baya to shine sai muka lodu ina jin mun hudu a baya abin mun matsu wani dattijo tsawo yana nan dina ya ga yadda nake damuwa irin an matse ni wallahi kawai sai ya ce yaro an matse ka ko bayan ya gana a matsan sai ce mun na ce na kalle shi ya ce zuciyarka ce ka yadda ka ka bar ta ta yadda ka yadda da maganar da ke bara cewa an matse ka ya ce ka sake zuciyarka za ka ji ba a matse ka ba wala ina sakewa sai na ji ba a matse ni ana ga man da ake koyar karatu ne ba wai sai malami ya bude ma littafi wannan karatun ya amfani ni a duniya ta a rayuwa ta gaba daya ba zan iya manta da shi ba yace zuciyar ce take gaya mun ce an matse ni ce na take zuciyar na ce ba a matse ni ba kuma wanda zai ce na ji ba a matse ni ba gashi an matse ni ba ina matsan ba ba wanda ya sauka amma da ya sai ni ji sauki kenan sai ne zama karatu ne wanda mutum zai sanya shi a cikin rayuwa wanda kenan kenan kaga za ka yi ta samun ilimi a cikin rayuwa wanda ba sai maganar makaranta ba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to wannan addu'a da ake son musulmi yayi in ya gama kiran sallah an an gama kiran sallah sai ya roƙa wa Allah kamar yadda na faɗi ne ya ya daure ya ringa bawa Allah barin al'amarin shi ga hannun Allah don mai Allah madaukakin sarki ya yi masa zaɓi Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alheri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nabi shine wa inda ba'ati hina yulhimu ba'aduhum ba'dan da kuma lokacin yaki kaji dalilin da yasa ya kawo wato hadisin lokacin da aka waje ya ture ana yaki in mutum ya addu'a kawai sai Allah ya amsa eh ka kenan kuma ba yaƙi ba lokacin da ka fita wani aiki na ɗaukaka addinin Allah aiki na din ka shiga suka yi addu'a hatta tafiya ma ai ya tana cikin abubuwa na na asa addu'a idan mutum yana cikin tafiya sai ya tsaya ya addu'a akwai addu'a da mutum yake yi ba ko bakin shi baya motsi idan kuma kai wannan addu'a kawai sai Allah ya amsa mu saboda addu'ar ta kunshi akwai abubuwa a cikinta akwai wato imani da Allah ya san duk mutumin da zai zauna haka ya addu'a da zuciya sai Allah ka mun kaza Allah ka tsanani da kaza kuma da gaske ya yi din kuma ya yarda Allah yana jin sa to ba karamin imani bane shi kanshi wani martaba ce wato kayan da Allah yana san me yake zuciyarka kenan to ita martaba ce a cikin musulunci kuma haka yake wa asiru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bi zati sudur Allah ya ce ko ku bayyana zancen ku ko ku koyi duk ne wajen Allah abin da yake cikin kira zan ku Allah ya san shi zamanin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya tara bani Isra'ila su wajen dubu saba'in Allah ya bashi sako cewa ka gaya bani Isra'ila saboda suna an yi fari ne an yi fari suna ta roƙon ruwa Allah ya ki musu ruwa to shine sai annabi Allah ya ce annabi Musa ka gaya bani Isra'ila su yi ta addu'a ban ma ba zan karɓa ba ko ba zan musu ruwa ba kuma mutum ɗaya ya hana na musu ruwa kuma yana cikinsu saboda ya yi ta saɓona in suna son na musu ruwa ka tarar cewa ya faru ya bar ya bar taron nan ya fita kawai shi daya annabi Musa ya zo ya tsaya sun kai wajen dubu saba'in annabi Musa ya tsaya a cikin su ya ce to ga sako daga wajen Allah wani addu'a da muke sai muka gari sai ƙara washewa yake yi akwai wani mutum mai kaza mai kaza shi ya san kai yana ɓuya yi wa laifi kaza yana ta saban Allah shekara da shekaru to in yadda taimaki mutane dan Allah ya fita dan me dan a samu ruwa aka yi shiru annai musa ya ce ana jira mutum ya kama hanya ya fita kowa sai yana duba gefen shi ya ga wane ne waye zai fita za yanzu ko a masallacin na aka ce an yi mana ruwa saboda wani mutum ya fita a kaga in mutumin na nan shi ma zai shiga damuwa suka yi gum ana ta jira ba wanda ya fita amma kawai sai suka ga hadari na haɗewa gari ya haɗe hadari ya haɗu kawai sai ruwa ya ɓarke da kusan yadda suke wa annabi musa alaihi salam kamar challenge suka ce to musa ya haka kuma ce mun sa ido ba dai wanda ya fita bare ka ce ya gudu ta wani waje ina nan duk mun duba ba ba wanda ya je ko ina da kai bayanin nan annabi musa ya ce musu haka ne kuma sakon da na gaya muku ma haka ne ni dan aika ne Allah ne ya ce na gaya kuma na gaya muku kuma shi Allah ta abin da ya ga dama shi yake yi shi ke nan shi ne Allah yake ga nan Musa suka gane ya ce ya ubangi ga shi ya ce Allah ya ce haka ne ce wannan bawa nawa yana cikin ku lokacin da kake wannan sanarwa sai ya shin koyar da kai yana ta cewa Allah Allah ka rufa mun asiri to kun zai ba zai yi magana da baki ba zai ya ce wa Allah ya rufa masa sare kowa zai gane wane ne shi Allah yake ta roko na a zuciya shine sai na amsa shine sai na muku ruwa wanda har annabi Musa yake cewa ya ubangiji ka gwada mu shi mana wato yana so ya san shi Allah ya ce ba zan gwada ma shi shi lokacin da yake sabo na ma ban tona mar asiri ba sai yanzu yanzu da ya tuba ma kuma ba a nuna masa wane ne mahallin shahidi mutum zai iya addu'a cikin zuciyarsa kuma Allah duk ya sa abin da ke cikin zukatan shi yasa a rigimar da ake ta yi na mutane wai mutum ya ce wai shi yana kokondon aqidarka aqida kamar wani mai kallon zuciya aiki ka in kai aiki ba daidai ba za a gyara ma ina nufin wannan shine abin da yake kan mu duka a matsayin mu na al'ummar musulmi duk abin da muka ga dan uwan mu yayi ba daidai ba cikin nasiha na mu gaya masa ba daidai bane amma mai ke cikin zuciyar shi wallahi sai Allah ba wanda isa yayi wannan hukunci ba wanda ya san aqidar kowa ko ina ne kungiyar ku ko ba wanda ya san aqidar ka sai Allah na amma kai aiki ne za a gyara kai kuskure wannan ba daidai bane a bari wannan Allah ya hana misali shikenan abin da ke tsakanin mu da duka shi yasa da ma mun fahimci wannan ko rigima da ke tsakanin kungiyoyin mu da yayi sauki na eh da yayi sauki saboda inda ake so a je din ku annabawa wanda ya je wajen ku annabawa ba abin da ya hada shi da zukatan mutane shi dai abin da yake shine abu umarnin Allah kuma a gyara zuciya abin da yake cikin zukatan mutum sai Allah eh saboda ai dan adam shi zai iya zuwa ma abin da yake nuna muku daban abin da ke zuciya shi daban kuma ba za ku sani me yasa ake samun ɗan bazata a musulunci wanda ba ma musulmai bane su zo su zauna kuma ana ta yi an samu wanda ya je shekarar sana'a a Kano har liman ya zama amma kafiri ba ɗaya ba ba akwai wanda aka yi na farko wanda ba ma ba ma dan kasan nan bane na to shi ne eh to kaji ko shi ne igab ko muhammad igab a makaranta to bayan shi ai abin da ya sa ni na ban san sunan shi ba amma na rike har baitin da yayi da zai tafi ya yi rubuto su abiyat cikin su akwai sallawa sama li amrin kana ya dulubuhu lamman ta al amru la sallawa la sama sai ya rubuta ya bari yace shi yayi sallah yayi azumi saboda asamin ne zo yi ne kawai amma yanzu tun da ya gama asamin baya azumi yana sanar da cewa su wasu suka share rubuta cewa wanda suka bi sallah su sake sallah shekaru fa na shi ba ma musulmi ba ne wanda aka ba da fatawa aka ce ba abinda za su sake sun sallar su ta yi eh a to me za ka sake kai ba kana bin musulmi ba ne ba Allah ya san me kai ba sai da aka saka sallar kuwa shi ne ya je shi ya jiyo ko ina jin waɗannan shekarun kusa-kusa ma banda waɗancan akwai wani wanda ake ban labari shi ma a kano har an gaya mun masallacin aka ce in ma ina so na je na ce masallacin ko ɗan katako ne wai ina so na tabbatar ko masallaci ɗan katako aka ce sakataren masallacin shekaransa bakwai yana sakatare amma ba musulmi ba ne shi kuma an zo wa'azi ne da wa'azi ya ratsa shi ana musulunta kawai sai shi fito yana kuka cewa shi ma zai musulunta ha sai sakatare za ka musulunta ya ce Allah ya zo na da leƙen asiri yake da cik leƙen asiri yake kuma ya karɓi kalma ya musulunta to kaga duk wannan yana nuna ma ba wanda ya sa abin da ke zuciya kowa sai Allah na yawa ba wanda ya sani da haka nugu area ne maganar zuwa zukatan mutane har wani ya ringa ma hukunci cewa ga abin da ke zuciya sai Allah Allah ya samu kunce alheri hmm. yau na ki karanta hadisin na ta muku surutu ko na وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جزا قال اللهم أنت عددي ونصيري بك أهول وبك أصول وبك أقاتل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أكام حديثي لك أنس يدا الله سكارة ثبت عقريش يشي manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance duk lokacin da yayi yaki ya to yaje wajen yaki yana yin wannan addu'a yana cewa Allahumma anta adubi Allah kai ne wato mai mai ijizani mai taimako na wajen samun kuzari wato naje ne abin da zan yi wanda tiri kuma Allah kai ne mai taimako na duk abin da zan samu da wani ne yi yunkuri na je ne ba abin ba mabani ba ne wato kai ne mai yin duka duka a hulu Allah ba daukacin sarki da kai ne nake iya illa daga waje na koma waje na tashi daga nan na je nan shine a hulu sa'annan wa bika asulu da kai ne nake kai farmaki na faɗa wa abokan gaba duk abin da aka yi kaga maganan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama da ya sani da kokarin da yake duka Allah ne ya bashi dama eh ba wai shi bane da ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa bika uqati sannan da karfin ka ne nake yaki wato duk abin da na samu kai ne ba wai wani hikima ta ba kaga sabanin mu yanzu abinda muke yi wajen neman kuɗi mutum ya samu kuɗi kawai sai ga gashi kai shi din nan very smart na kai shi smart ne na nisa Allah ne ya bashi ba akwai wanda sun ninka shi smartness din nasu ya ninka na shi dubu ɗari ba su da kuɗin na a duniya ba da wayo da wane ne da kai kawo da duk akwai wanda sun tsara mutum amma ba su da shi ni bayarwan bai ba su da haka ake son musulmi duk abin da ya samu ya gode wa Allah eh kawai ya karfin na Allah to kuma ga alƙawarin da Allah ya yi la in shakartum la azidannakum in kun gode mun duk abin da na muku na ni'ima zan ƙara muku in ji Allah yana daga cikin sanadiyar gurgujewa ni'imomin da Allah ya mana rashin godiya wallahi rashin godiya ya ja mu baya sosai musamman mu dinnan yan Najeriya eh muna da rashin karancin godiyan Allah Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa wallahi ya mana baiwa ni in ka ce mun duniya ta babban mahaukaci ko ka ce mun duk duniya babu al'umman da Allah ya mata baiwa ya taimake ta irin mutanen northern Najeriya zan yadda ni ba eh na ce wai ni dai wallahi zan yadda eh saboda wanda ba zai yadda ba sai wanda bai san halin da aka shiga ba amma Allah ya fitar da mu dan wallahi Allah ya fitar da mu Allah mun gode mu eh sauran da ake ciki da ya rage kuma Allah ka fitar da mu dan shi ne kadai zai fitar da mu amma abinda Allah ya mana sai godiya mm saboda yanda guguwar ta zo da yanzu sai dai tarihi wallahi da dukkan mu sai tarihi sai ana sai dai tarihi a rubutu a dinga an yi wasu mutane amma Allah madaukakin sarki ya tsare duk da abin da ka gani ya faru wallahi taimakon Allah babba Allah ya yi mana gudunmawa wanda ma ba mutanen ƙasar nan ba suna mamakin gudunmawar da Allah yake ba ba ku jin wasu daga cikin arnan duniya manya ina jin ba bitrus bitrus gali ne ko shine yayi sakatare jarar na united nations bayan ya gama ake ce masa ake kan masa tambayoyi maganar da ya faɗa ai masu hankali sun yi ta juya ta sai inda zai bar sai shi ya je wata ƙasa ya zauna a duniya da najeriya zai zai zauna aka ce masa me yasa ya ce yana kamar allah ma a najeriya yake eh arne ne kar ku ji arne ne me yasa ya faɗi haka saboda ya san abin da suka yi na ƙulle-ƙullen da suka yi duk Allah ya tsallaka da mu sai na gani kawai ma Allah ma'ana yake kawai shi yasa da ai ƙulle sai ya kunci da yawa abin da Allah ya mana mu kanmu ba mu sani ba wallahi ba mu san labarin ba ba mu san an ƙulla ba ba mu san lokacin da Allah ya warware ba eh Allah mun gode وعن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم آه انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اسامو حديثي دغا آه abin musul ash'ari ya dalata tsara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji tsoron mutane ya fuskanci gari sai yana jin tsoron sharrin mutanen garin to ga addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai ma kuma duk garin da zaka je da baka san mutanen garin ba kana jin tsoron wani ya cutar da kai in Allah da in kai wannan addu'a shike Allahumma إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ubangiji kai muka sa ka tsare mu daga duka kai kawon su shi nuhur duk abin da ka sani dan adam zai kulla ya zake ka ne ya zage ka ne ya ma sata ne na ya sa aikin nafin ɗinka ne duk yana ciki Allah duk wani abu da za su yi na kulle-kulle Allah mun sanya ka ka tsare mu kana Allah ka tsare mu daga dukkan sharrinsu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhuka min shururi wa zai ba zai haddace wannan na Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhuka min shururihim ai ko anan ma an ka dage za ka haddace na haba wannan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ba yawa wa ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al khairu ma'qud fi nawasiha nawasiha al khair ila yawm al qiyamah an samu hadisi daga ibn umar ya dala ƙara tabbata a gare su sha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alkhairu dawakai ma'abudu fi nawasiha alkhair Allah madaukakin sarki ya sanya albarka akan dawakai nawasiha shine gashi doki wanda yake wato sauka a fuskarsa wa mafarkwada eh to Allah ya sanya bi ma'ana gaba ɗayansa ne Allah ya sanya albarka akan doki musamman an rike shi saboda Allah Allah ya sanya albarka har tashin alkiyama shi yasa zaka ga duk inda yake akwai doki to akwai arziki kun taɓa ganin mai doki talaka ko gane hausa inda har ka rike doki kana da doki to kuma da wuya kira ka talaka kuma na eh to in kai talaka ne ko abincin da zai ci ai ka bani na ya ji ya fi mutum ko to to ai kai da ganin shi kaza ya fi mutum ci abinci doki kan ai na ka san duk wanda ya rike doki kan ka san lalle alhamdulillah sha Allah to musamman to kuma in ya rike shi saboda wani aikin alheri to ga hadisai za mu ji irin ladan da mutum ke samu a jikin doki suna da yawa kashi shi ma yawan kashi shi yawan ladanka yawan fitsarinsa yawan ladanka yawan ruwan da zai sha yawan ladanka yawan abincin da zai ci yawan ladanka da haka duk lada ne tafiyar da yake ana baka lada ya yi gaba ya yi baya lada kaga ya mutum zai tara abubuwa da yawa وعن أروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواتيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه an samu hadisi daga urwatar baki bariki ya ce sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato doki Allah madaukakin sarki ya sanya alheri tare da shi har zuwa ranar tashin alkiyama ga lada ga kuma wato wadata abubuwan da za a samu dangane da shi doki ko yanzu yana da tsada da doki yana kaiwa nawa kuma wanda ya san kuɗi da miliyan biyu eh yana faɗan isasshe ne wanda ya isa to ni ma na ƙaru kun ji miliyan biyu na'am na shine na ci ana faɗan isasshe ƙosasshe lafiyayye na'am ku ɗan tsaya mu garu da Allah na'am ashe za ka so mun ɗaya na'am ni dai zan ba shi dubu hamsin ne ya kawo mun ɗaya na yawa na'am ɗauke marasa lafiya a ni ne lafiya nake so yo na eh o o dan yaro ya siya okay to kaji wani ya ce wani dan karami dubu talatin ya kiwa taki kuma ina ga doki a yi suna suka tara kamar mota ce eh a iya samu na fiye da miliyan biyun ma na doki to albishirinku akwai na 70 miliyan dola na jin shi ba ba dan Najeriya ba ne wannan na to kun ji mun ne garu yace a nan kebe akwai dokin da aka siya miliyan biyar akwai wanda aka siya miliyan bakwai na to duk wanda yana gaya wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa akan doki dan yace ila yawmil qiyamah kaga kenan kana samun tabbas na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda daidai kasa ya kasa ya sai doki kan kasa ai masha Allah kamar yadda na faɗi to ina ga bari mu tsaya akan wannan hadisi sai mu tashi akan hadisi na 1330 insha Allah alhamdulillah alaikum salam amin ba ku ce amin ba yawa ina ta muku addu'a ne ma na'am
لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أسله لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ذرفة عين نعم
إن شاء الله ai duk addu'a mai la haula wala quwwata illa billah to tana cikin wato ismullahi al'azam wanda in mutum ya sanya ta a gaba cikin iko Allah sai kaga Allah ya biya masa bukatunsa eh wannan azkar na asuba da na na safiya da na maraice ai duk wanda ya rike kusa ba abin da baya rikon Allah ai in dai mutum ya zuciye shi eh na farko mutum ya karanta اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العزيز اعلم ان الله على كل شيء قدير ka kake ne اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حاد بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ من ناصيتي انا ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء نعم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك gasunan gasunan suna da yawa wajen su kusan goma sha hudu ko biyar inda yau za ka rike za ka tarar da Allahumma ya abduka wa bin abduka an gasu nan gasu nan duk ka rike in je za ka yi su da safe sai ka tarar da ba inda ka rage eh na tsari ne na arzikin ne na zaman duka zai mu koya mu dinga yi alaikum salam na zo na'am zo cigaba ya ce ita wannan addu'a da aka faɗi idan mutum zai iya karanta wa kafa lafin mu'minin fitar ko? ورد الله الذين كفروا بجيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا شاء مسلم زي iya karanta ta ai duk qur'ani ba inda ba za ka iya karanta ba duk qur'ani ai addu'a ce duk ko ina za ka iya karanta amma da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ga abin da yake karanta da haka sai ka yi kokari a rinka karanta amma duk qur'ani ko ina karanta ai khuzma shi ita lima shi ita na haka yake in kai fatiha fatiha abin da ba ta yi fatiha nan da ka gani wanda yake ana kiranta ummul qur'an idan mutum ya ko rashin lafiya ne ke damu ka in ka sa fatiha a gaba sai ka sa Allah ya baka lafiya kai ta karanta fatiha bakwai da safe ka tofa a ruwa ka sha bakwai da yamma ka tofa a sha in kana da zanzan ka tofa a zanzan ka sha kai sai kai sai sai ka ga duk ciwon da ke damun ka da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah ya baka lafiya amma addu'ar alqur'ani jama'a imani ne jagorantar yake jagorantar shine mutane suke ta yi ake ta ganin kaman imani na'am kaman baya yi yana yi ya fi kowanne yi ma amma sai fa ka yarda Allah baya son kokonto na son kokonto da yawa muna yi ne kawai dai so an ce dai a yi bari a yi na? eh ba a faɗa amma dai kamar haka ne kawai dai an ce a yi na kama da misali da addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa duk mutumin da ya ji wani ciwo a jikinsa a ko'ina ne ya sa hannunsa a wajen ya ce bismillah bismillah bismillah uku ko yace a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajru uqadir guda bakwai manzo Allah yace Allah zai tafiyar da ciwon Allah zai tafiyar da shi ya tafi kuma wallahi tana yi a wai misali ma wanda ma yake wallahi tana yi amma ba sai ka yarda na shine matsalar in kana kwanto sai kai sai Allah ya kare ka da kanka amma dai kai kana yi take kuma zaka je ya tafi kuma ba ciwon da aka cire na'am Allah kare okay Allah kare Allah kare bai Allah kare bai addu'a ce wato Allah kare bari na baku labarin wani abu da na gani zan da an za a dawo da ni daga Saudiya na taba zuwa Saudiya aka dawo da ni ana saura kwana uku za a yi arfa aka dawo da ni jirgin ni kadai na shigo samun ko samun ni kaɗai a ciki shekarar da tantan ya so mu operation ni shekarar farko da ya so ma sai mutane a matsala aka samu a passport kuma aka bincika shi ne fasfon ma ƙarshe ya tambaye ni ka taɓa aikin hajji na ce masa na yi ba ɗaya ba ba biyu ba sai ce da baka taɓa ba da na barka sai ya ɗojen gido sai ya kashe fasfot ɗin je na koma shi nan da na zo kuma zan koma a ranar sai jirgin ya lalace ka ji sanare da na yi kwana uku a nan jinja iyafot a wajen immigration amma kuma da wani muna zaune a ɗaki a kujera abincinmu kaji to uku na nuhu ba wani abu saboda ni na ragaji da zama kwana ɗaya kwana biyu ana gyaran jirgi kuma an gama operation na alhazai duk jirgin da zai tafi a najeriya ya gama tafiya ni kuma gashi an riga kashe nawa sai dawowa ina zaune duk wanda suka samu irin wannan matsalar daga ƙasashe sai ana ka tara mu duk kowa komawa zai yi to muna zaune akwai sukan zo da kabod na fayil din su zo suna duba immigration su dau wannan su dau wata rana kawai sai na zo sai nace inna Allah la yuhibbu zalimi yadda ka ji bai ji ba sosai sai na ƙara faɗa sai ce mun wala ma zalamna ka an ta ma tamnan ta ka'ida ina nufi yace su ba zalunce ne ba ni ne ban cika to sai muka zama aboki da shi da yajin na domin kafin ma a tafi na ce masu ina son na je na sai kaya aka haɗa ni da in ka gani da ya sanda za ka ce wani babban bako ne immigration muka je na sai mayafi na sai zobe na sai fitila irin rechargeable lamp ina muku magana fa 1990 ko 5 ne ko abin nan ko 6 saka raka ne na suka ɗauko mun kaya aka zo kuma wato to abin da nake sanaga a ciki akwai wani yaro mutumin bangali shi yana da mai gida a nan ɗan saudiya amma an kama shi za a manje shi ƙasarsu shi bai iya wata magana ba da yana ɗan ba mu labari yana ba wani ya gaggaya mana mai sami ce shi a aiki yake a wajen mai gidansa shekararsa ya je ne ya dawo yanzu babu an kama shi yanzu an mai da shi in an mai da shi sai muka ce ka yi addu'a sai ce Allah karim abin da iya kenan Allah karim addu'ar sa kenan Allah karim jirgin sa saura an faɗa masa lokacin da za a zai tafi ina jin da ya wuce sauran minti goma ya shiga jirgi ba ko sai ma ga mai gidan ya zo dan ya gaya mana yace idan mai gidan ke zuwa a shi kawai magana ta gani yana ta Allah karim wallahi sai ga Allah karim din dan da yana gani da yace mana Allah karim mun ga ce Allah karim ma da aka magana addu'a Allah karim addu'a ce eh shige nan sai Allah ya mar karamcin nashi amma abin da ya iya a duniyar nan sai Allah karim eh dan mun kwana mun muni da shi a wajen yana ta Allah karim Allah karim Allah karim Allah mai girma shi ne da zai ke da Allahu akbar ai Allah mai karamci wannan karamci eh da kai man baka ji addu'a baka ita Allah karim kuma zai ma kamin shi ne ta mai dubuwa suna da wata hanya ne an sa mata Allah karim shi ne ta addu'a ce ai Allah ya tsare mu sallu ala nabi karim Allahu sallallahu alaihi wasallam اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا وعلى حسن قلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Thank you. to akwai dan uwa da yar uwarsa ta rasu Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta akwai dan uwa da kuma wai wajen aiki sun rike masa haƙƙinsa yana da kwai yan uwa ta ya shi addu'a Allah ya fitar masa da haƙƙinsa akwai yara kuma da za su yi jarrabawa ko kuma wasu sun yi yanzu da safe ma mun musu addu'a to mu kada musu Allah ya ba su sa Allah ya sa su yi karatu mai amfani karatun da zai amfane su duniya da lahira duka da wannan bukatun mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين